إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا 26 ga watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 29 ga watan goma shekara ta 2024 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'una hadita muna shirin karatunmu na goma sha biyar amma za mu tashi kan hadisi na goma sha hudu hadithun rabi ashar malaita hadisi na goma sha hudu an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo shi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kala mashi yarda قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ميتنا دا منتين الله ياتي لا يحل بايا حلتا دم امرئ مسلم زبد جنم متم مسلمي إلا بإحدى ثلاث سيدة دايا daga cikin abubuwa guda uku jinin musulmi jinin zubar da jinin mutum haramun ne ba wani dalili ba wani mafari zubar da shi haramun ne ma'ana kashe musulmi baya da kyawu Allah ya hana shi ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana Allah subhanahu wata'ala ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kab ku kashe ran da Allah ta'ala ya hana kashewa sai da gaskiya نعم
wurare da yawa Allah ya faɗa haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa katabna fiha anna an-nafsa bin nafs wal 'ayna bil 'ayni والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كما الله يتي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا mun rubuta a kansu cewa lalle ko saboda haka muka rubuta musu cewa duk wanda ya kashe rai ba da rai ba duk wanda ya kashe rai ba da wata banna ba to kamar ya kashe duniya ne gaba daya rai daya wanda yana nuna haramcin mi haramcin kisan kai ba da dalili ba kuma Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata bai dace da mumini ya kashe mumini ba sai dai da kuskure wani wuri Allah ya ce wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon shi jahannama ne zai dawama a cikin ta Allah ya yi fushi a kan shi Allah ya tsine mai albarka Allah ya yi mashi tadadin azaba mai girma a cikin jahannama waɗannan duka ayoyin suna nuna mu wato bai halitta ba a zubar da jinin mutum ba sai da dalili yasa Allah ya ce illa bil haqq Allah ya tashi yaban bayan Allah na kwarai ibadar rahman Allah ya ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ba su kashe ran da Allah ya ce haramun ne a kashe ta sai dai da gaskiya mana sai da waɗannan abubuwa da za mu ji su a cikin wannan hadisi mai girma kuma haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musulmi ba zai gushe ba a cikin yalwa da jin daɗi na addinin shi in dai bai kashe wani ba to saboda haka kenan kisan kai a cikin addininmu na musulunci haramun ne haramun ne haramun ne yana daga cikin ma manya-manyan laifuka idan ka kashe mutum da gangan hukuncin ka a rama mashi ba don koyi ba sai domin a kiyaye ran musulmi domin kan wani shi ma je ya kashe kuma a kyale shi saboda girman rai wurin Allah subhanahu wataala in ka kashe da gangan hukuncin shi ne a kashe ka kai ma sai rangwame da Allah ya kawo cewa abatun da hakkin wasu ne to suna da damar su yafe maka ko suna da damar su ce a ba su liya a kyale ka idan ba su yahi ba idan suka ce ba su sandiya to babu wani abu da za a ma banda kisa kawai saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wurin ya ce la ya hillu damun ri'in muslimin zubar da jinin mutum musulmi bai halitta ba illa bi ihda talat sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce at-tayyibu zani at-tayyibu shine mai aure wanda ya aure kuma je ya afka mazina da auren shi ko ya taba yin aure ko yana tare da matar ko ya sake ta in dai ya taba yin aure shi yasa aka ce as-sayyib as-sayyib shine bajawari kaga ya taba aure kenan yanzu ba ya da ba dai ya yi aure ba ba dai ya wanka ba to shi kenan za a wanka mai wuka shi ma as-sayyib zani bajawari wanda ya je yayi zina ya tabbata cewa lalle yayi zina an kama ya da shaidu domin ita zina hanyoyi biyu ke gare ta ko dai mutum ya zo ya ce ya yi shi kenan ya tabbata ba a bukata wata shaida ko kuma a kama mutum shaidu hudu su kama mutum to shi kenan idan uku suka kama ba mazinaci ba ne ko da kukunga yana zina a wurin Allah hukuncin da Allah ta'ala ya ce a mashi na mazinaci bai haushi ba sai kun kama ya da shaidu guda hudu kowa ya gani kuma kowa tare kuka gani an biyu suka gani ku je ku nemo wasu kayan ku dawo kuka iske suna sa kaya na suna shikenan ana zuwa aka iske su gasu dai cikin daki amma me sun sa kayan su shikenan sai kowa ya kama bakin shi in kuka ce masu mazinata ne ko duka hudun bulale ku za a yi kowa mai bulala tamanin tamanin kuma kun gani biyu sun gani biyu ba su gani ba don a kiyaye mutuncin ɗan adam ɗan adam yana da mutunci wurin Allah amma bai sa Allah ya ce a kashe shi saboda ya zidda wannan mutuncin amma kuma wurin zidda shi sai da kwakwaran shaidu ba haka kawai ba za a je a kashe shi ba sai an samu cikakken shaidu masu kwari amma ba haka ba to kuma mutuncin shi yana nan sai dai shi tsakanin shi da Allah ya tuba ya gyara tunda ya san yayi kuma su waɗannan sun ga yayi amma matsalar ba su da wasu shaidu sai su kadai dauke na ya rage ga mutum tunda ya san yayi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shi ake cewa as-sayyibu shine bajawari wanda ya taba aure ko dai yana tare da matai ko kuma ya rabu da ita ko mai aure ne mace ɗaya ko mace biyu ko uku ko hudu ko kuma ya aure ta ya sake ta bayan auren ya je ya afka masina ya zo ya ce ya yi zina shi kenan hukuncin shi ne a kashe shi da jifa sai ya mutu jinin shi ya halitta muna ganewa ko in kuma kawo ƙarar shi aka yi ya yi to shaidu hudu za su kawo ƙarayya domin Allah ta'ala ya ce الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مزناتي da maznaciya kuma kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin to saboda haka kenan idan mutum ya riga ya afka ma wannan bala'i to abin da za a mai ke to shi a sayi zani malamai sun ce akwai sharta a cikin shi guda shidda sai sun cika sharadi na farko ya zamanto baligi ne idan yaro ya zo ya ce ya yi zina to ba za a kashe shi ba saboda mi bai balaga ba sannan kuma ya zamanto yana da hankali idan mahaukaci ba a kashe shi ba a jefe shi ko da an kama shaidu hudu a kai shi ba za a kai saboda ba ya da hankali tana yiwa bai sa abin da yi ba muna gane ko shi yasa ɗaya daga cikin mutane zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ga manzo Allah yayi zina manzo Allah ce cikin hankalinka kake ba mutum ce manzo Allah cikin hankalina ne to saboda haka akwai sharadi sannan akwai sharadi na yanci sai mutum ya zamanto ɗa idan mutum ya zamanto bawa ne to wannan hukuncin bai haushi ba saboda hukuncin bawa ya sha bamban da hukuncin ɗa sharadi na biyar shine musulunci ya zamanto musulmi in kafiri ne to ba za a mashi ba sharadi na shidda shine aure ingantacce aure ingantacce shine wanda aka yi a bisa tsarin addinin musulunci aka yi auren ba ya daga cikin aururrukan da musulunci ce ba aure ba ne akwai aururruka waɗanda ba aure ba ne to in mutum su ya yi ko da dawon mai shaida ya yi amma a wurin musulunci ba aure ba ne to bai cika sharaɗi ba ba za a mai komi ba sai dai a ladabtar da shi amma hukuncin kisa bai haukan shi ba kuna ganewa akwai auren rika waɗanda ba su da kyau kuma ana yin su kamar mace ta yi aure ba wali da yadda samu wani can uwayenta suke ba za su aura mata ba kuma suna da dalili suna da kwakwaran guja ta je ta samu wani wanda ba daga cikin waliyanta ya zama wali to wannan ba aure ba ne ko kuma uwarta ta ce ita za ta aurar da ita da zama waliyyarta kaga mace ba ta auren da manzo Allah ya ce azaniyatu hiya allati tuzawwiju nafsaha mazinaci ya tace wadda take makanta aure da kanta mace ba ta auren da mace waɗannan su ne sharda waɗanda idan sun cika a cikin mazinaci to ya halitta a jebe shi ya halitta a kashe shi da jiba har sai ya mutu عند الله صلى الله عليه وسلم يتي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله عند الله يتي تود تsohuwa mana miji da mata waɗanda duk sun yi aure ita ma mace dole sai ta taɓa yin aure sa'annan za a jefe ta in ba ta yi aure ba sai dai a mata bulala ɗari manzo Allah ya ce in dai suka yi zina ta tabbata cewa sun yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku jefe su sai sun mutu a yi rami a sasu cikin rami rabin jikinsu na waje a yi ta jiwa su da duwatsu a yi ta jiwa a yi ta jiwa mutane su kewa su a yi ta jiwa sai sun mutu sai ransa ya hita sa na a kyari su Allah ya kiyaye to da haka kenan idan mutum ya yi aure ko mace ta yi aure ta yi zina to hukuncin da za a mata kenan cewa zubar da jininta ya halitta mana ya halitta a kashe ta. Na biyu, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, wa nafsu bin nafs, da kuma rai da rai. Mana in ka kashe mutum, to ya halitta kai ma aibi, ka kashe ka. Allah ya ce, ya yi wallazina amanu, كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta maku rama kisa in aka kashe mutum a rama ma wanda aka kashe a kashe wanda ya kashe shi alhurru bil hurri a kashe ɗa in ya kashe ɗa wal abdu bil abdi a kashe bawa in ya kashe bawa wal untha bil untha a kashe mace in ta kashe mace muna ganewa ko to shine an-nafsu bin nafsi wannan ya dace da abinda Allah ya faɗa cikin suratu al-ma'ida wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi mun rubuta musu mun wajabta musu a cikin at-taura cewa lalle ana kashe rai da rai duk wanda ya kashe rai da gangan a kashe shi banda da kuskure in ka kashe rai da kuskure to ba za a kashe ka ba muna ganewa ko shine kana hitawa da mutu wani na kawa ka bige shi ya mutu kaga ba kai kashe shi ba da gangan kisan ganganci shine wanda za ka yi da gangan kana neman mutum har a jima ga bakinka kana cewa sai ka kashe wani kaga in ka da ya mutu me za a cewa da gangan ka kashe shi amma kana cikin ta ya mutum ya gitta ba ka san shi ba ya gitta da mota ka bige shi ko kuma baka san yana bayan ka ba kai baya baya ka bige shi ya mutu kaga duk kuskure ne ko ka tashi haka kana miƙa yana kawowa shikenan ka bankara da ƙarfi shi kuma daidai yana kawo kan shi ka bige shi ya faɗi kaga ai ba da gangan bane wannan duk kisan kuskure ake ce mashi duk wanda aka yi mai irin wannan to babu ramuwa a ciki saboda ba da gangan bane amma ka ka nemi mutum haka kai saitin shi da bindiga ba ka halbe shi ka ce kuskure ne ina ina kokarin gwada wancan wancan yace ne halbe shi na halbe shi da ya tabbata cewa saboda kana ganin shi ka kai sai din shi daban daga kalbe shi ko kuma ka samu mutum da takobi kai ta datsa sai ya mutu ko ka samu mutum da wani katon duki kai ta buga mishi kai ta buga mai sai ka ga bayan motsi kuma ka ce kuskure ne wannan duk kisan ganganci ne in aka yi shi to za a rama ma wanda aka kashe muna ganewa ku da haka daga cikin abin da yake halatta jinin mutum shine kashe rai Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan wala yusrif fil qatl duk wanda aka kashe da zalunci ba da haƙƙi ba ka kashe shi waliyin shi mun samai dalilin da za ya bi ya ga an rama mashi ko kuma mun sami dalilin da za a karɓar diya a maimakon kisan da aka madan uwan shi ko kuma ya yayi wala yusrif fil qatl ka wuce iyaka wurin kisa in rama za a yi to arama arama kisan kan da aka yi madan uwa shi ma a mai irin shi ka a wuce iyaka to haka daga cikin abin da yake halatta jinin mutum shine kisan kai to wanda ya kisan kai da gangan kamar yan bindigan nan suke kashe mutane da gangan ku tsaira kuma ku tsaya ba su ta halbi sai kun mutu ko an kama su garda masu halbi saraka yan kama su ba laifi bane duka a tara su a masu ban ruwa da bindiga fir su ko da suna kashe mutane da gangan muna ganewa ko to annafsu bin nafsu kenan duk wanda ya kashe a kashe shi wattariku lidinihi da kuma wanda ya bar addinin shi wanda ya bar addini ya bar addini ya sauya addini kenan daga musulunci zuwa yahudanci daga musulunci zuwa nasaranci daga musulunci zuwa maguzanci daga musulunci zuwa wani addini daban na arna ya dai bar addinin musulunci ya sauya addini to shi kenan ya yi ridda kenan ko duk wanda ya yi ridda ya bar addinin shi na musulunci to shi ma ya halitta a kashe shi ya halitta a zubar da jinin shi al-mufariqu lil jama'ati wanda yake mai rabuwa da jama'a da ma dama da kai ta daga addinin musulunci ka rabu da jama'an musulmi kuma sai manzo Allah ya kara dan ya kara nuna mummuna aikin da ya aikata wajibi ne mu tsaya cikin mi cikin al'ummar mu ta musulunci wa tasimu bi hablillahi jami'an gaba ɗayan ku ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya wala tafarraqu kaffara rabu wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu kar ku zamanto kamar waɗanda suka lallabi suka yi sabani ku tsaya tsintsiya madaurin ki ɗaya kuna haɗe kuma ba ku sabani ko kun yi sabani sai ku tuna cewa Allah ya yi ku ne dole ku saba fahimtar ku ba iri da bace sai ku yi hakuri da junanku wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu ku ba Allah da manzon shi ku bar rigima sai ku yi rauni wa tadhhabu rihukum sai karfin ku ya tahi wasbiru Allah ya ce ku yi hakuri da juna muna inna Allah ma'as sabirin نعم don Allah ta'ala yana tare da masu hakuri والتي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كسيد الدين دان الله قبل الأبواء تمشي ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله سبحانه وتعالى يقول kar ku zamanto kamar mushrika waɗanda suka rarraba addinin suka zamanto ƙungiyoyi kuma ku zamanto ƙungiyoyi masu gaba da juna masu ƙiyayya da juna waɗanda ba su san juna ba su girmama juna ba su san darajar juna ba kar ku zamanto kamar su to da haka addinin musulunci ba a san fita daga cikin shi duk wanda ya fita daga cikin shi to hukuncin shi jinin shi ya halitta kamar yanda dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya sauya addinin shi ya canza addini ku kashe shi muna ganewa ko to saboda haka a wattariku lidinihi wanda ya bar addini ana barin addini ne ko mutum ya ce ya bari ya faɗa da bakin shi riddaci ka ce ka bar musulunci ko kuma ka hito karara ka ce kai ba musulmi ba ne to shi kenan in ka ce ni ba musulmi ba ne ko ka ce ni ba nasare ne ni ba yahude ne ni mushriki ne shi kenan ka yi ridda ka bar addinin musulunci ko kuma mutum ya aikata wani aiki daga cikin ayyuka waɗanda suke nuna kahirci kamar sujada ga gunki ka faɗi ka yi sujada ga gunki daga cikin gumaka wannan riddar ce ta rabu da addinin musulunci ko kuma mutum alƙur'ani na ga hannun shi ya yi jifa da shi ko kuma ƙur'ani na gabanka ko cikin ɗakinka ko filin gidanka ko makaranta ko masallaci ka yi balo da shi ko ka ɗauki takardar alkur'ani ka zangi yin tsarki da su kafirci ne wannan ko ka zagi Allah ko ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka karyata wani abu na alkur'ani ko ka karyata wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk abubuwa ne irin nabi na ridda ko tsahi ka zamanto kasar gumin boka to shikenan boka wanda yake amfani da tsahi to kayi ridda ka bar addinin musulunci abubuwa da na ridda suna da yawa Allah ya raba mu da su ko kuma ka ki yarda da wani abu sananne na addinin musulunci ka ce baka yarda da shi ba kamar sallah ka ce baka yarda da sallah ba gaba ɗaya salloli biyar ka ce baka yarda da su ba ko kuma cikinsu ka ce kai baka yarda da guda ba ita ce sallah asuba to shi kenan mutum ya yi ridda ko kuma ka ce a zahar ce baka yarda da ita ba ko la'asar ko magariba ko isha'i cikin salloli dai ka ce baka yarda da guda ba ko kuma ka ce baka yarda da azumin watan ramadana ba shi kenan malumi na dini ne bi darura sananna abu ne a cikin addinin musulunci cewa azumi wajibi ne kai kuma ka ce ba wajibi ba ne ko kuma zakka ka ce baka yarda da ita ba ko kuma mai aikin haji ka ce baka yarda da shi ba wannan duka ana ce masu ne ana ce musu yin su in yarda da su ridda ne hita daga addinin musulunci duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan to shi kenan hukuncin shi jinin shi ya halitta a zubar da jinin shi wannan shine at-tariku li dinihi wanda ya bar addinin shi al-mufariqu lil jama'a wanda ya rabu da jama'a kuma duk ma'ana guda ɗaya ce amma akwai mutanen da suke rabuwa da jama'a waɗanda suke zama 'yan tawaye su ba kafirai ba ne ɗan tawaye wanda zai ɗauka bindiga ya koma cikin daji yana tara hanya yana fashi da makami aikin shi aikin sabon Allah ne amma ba kafirci ba ne amma duk da haka ne ya halitta a yaƙe shi a yaƙe shi don a mero shi bisa ga hanya in ta kama a kashe shi sai a kashe shi ba kisan shi aka tai ba an je ne domin a dawo da shi a raba shi da wannan mugun tunanin na cutar da mutane na karbe mutane dukiya na yin faɗe ga matan mutane na cin mutuncin mutane a mai doya in ya kiyaye ce a'a waɗanda suka je su dawo da shi din nan sai dai a yi fada to sai a yi fada waɗanda ma sai a yi ta ƙoƙarin dai ka a halbe shi haka ga yana halbin mutane kuma yana samu to shi ma sai a halbe shi ya halitta a kashe shi ba dan yana kafiri ba a sai dan yana mai sabon Allah Allah ya ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adabun 'azim Allah ta'ala ya ce sakamakon waɗanda suke yaƙa Allah da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna banna a doron ƙasa sakamakon su shine a kashe su in su ma abinda suke kenan suka tari mutane suka kwace musu dukiya kuma su kashe sai a kashe su aw yusallabu ko kuma a rarrataye su in su ma haka suke ma mutane a rataye su dan mutane su gani sauran mutanen da suke da tunanin su ma bari su dauki makami su shiga daji su shiga cikin taitayin su sai a rataye su rataye wa irin wadda gicce gicce a rataye mutum saman ici ma'ana tsirewa a tsire mutum har sai ya mutu a shanya ya ga rana har sai ran shi ya fita sai a yi masa haka nan ko kuma a yayyanke masa hannayensu da ƙafafuwansu ta hanyar saɓani hannun dama da ƙafa hagu ko kuma hannun hagu da ƙafar dama a yanke hannun a zo kawa ita ma ta hagu a yanke ta shikenan sai a sake mutum ya koma baya da hannu baya da kafa duk wanda ya gani sai a ce ai sakamakon wannan abin fashi da makami ne da yake yi da aka kamo shi ne aka yanke mai kafa da hannu to kaga wanda yake da wannan tunanin gobe yayi ba zai yi ba to akwai irin waɗannan sa'an nan kuma akwai 'yan bida'a waɗanda bida suka surguma ce ta kafirci ce mai kafirta mai ita ce akwai bidoyi guma-gumai manya-manyan bido domin bida kala biyu ce akwai karama akwai babba karama ita ce wadda ba ta kafirta mutum amma ta bida mai sabon Allah babba kuma ita ce wadda take sa mutum a matsayin riddadde yawwa kaman mutum ya kamanta Allah da halitta bida ce ka ce Allah yana da huska irin ta mutane yake ko Allah yana da hannu irin na mutane ko Allah yana zama irin yadda mutane ke zama ko Allah yana saukowa yadda mutane ke saukowa ga mutum yayi wannan to bid'a ce wadda take mukaffira mai kafarta mutum Allah ya kare mu to saboda haka dai kenan a duk wanda ya zo da ɗaya daga cikin waɗannan abin da za a mashi kenan sa'ad nan kuma hadisi ya takaice wasu abubuwa bai kawo wasu abubuwa ba daga ciki akwai wato cewa wanda ya luwaɗi hukuncin shi ne mi a kashe shi aka kama mutum da luwaɗi an tabbatar da luwaɗi yake to hukuncin shi ne a kashe shi malamai sun yi sabani wurin wani irin kisa za a yi mashi wasu suka ce za a kashe shi ne da takobi wasu suka ce za a toye shi kunna mai wuta ya mutu a ƙone shi a gashe shi wasu kuma suka ce a a nemi gidan da ya ko'ina tsaho a cikin gari a tilloye daga can kawai na'am da an ce can sama da shi haka kuma rayuwa mu da gidaje dogaye duk gidajen mu gajeru ne ba mu da hawa biyar hawa biyar ma kamar hawa goma ya kamata a tare shi sai a tillo shi ha? Wa za a hanfe san? Shi kadai za a bari yau. To kaga yi abin nan shi ba yi, dole sai tare da wani, sai an tare da mutane su hau da ta sai su tono shi. Saboda mutane a Nablus, da Allah ya tashi hallaka sai da aka yi sama da su. sai da aka cirike kasarsa aka yi sama da su sai aka juwike ta to shi yasa wasu malamai suka ce sai a yi masu irin yadda Allah ya halakar da garin mutanen annabi lutu waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma suka san girwa ko kuma mutum ya haramta ya haramta halal abin da yake halal ne ka ce haram ne ko abin da yake haram ne ka ce halal ne kamar giya mutum ya halatta giya to ya zama kafin shi ma ya ridda ko kuma mutum ya haramta nama naman shanu naman raguna naman awaki naman kaji naman kifi naman tsuntsaye waɗanda Allah ya halatta ci ya ci a ai haram ne to ya karyata Allah kenan ya haramta abinda Allah ya halatta shi ma ya yi mi shi ma ya ridda abubuwan ridda da yawa ke gare su duka Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu ya kare mu daga barin su amin
amma barin sallah barin sallah ka kiyin ta ba kafirci bane muna ganewa ko barin sallah ba kafirci bane in dai ka yarda da ita amma ba ka yin ta to ba a ce maka kafiri tana nan matsayinka musulmi saboda ka yarda da cewa wajibi ce amma mi ragganci da sakarci yana kaka yi to amma dai matsala ce ta sabani tsakanin wasu malamai suna ganin barin sallah ma ko da ka yarda da ita kafirci ne. suka ce inda ka yarda da ita ai da ka aikata ta kuma tunda baka yi ba ya nuna kenan yardarka da kace ka yi da ita ƙarya kake saboda ka za a kashe ka su ma waɗannan akwai ayoyi masu tarin yawa da hadisai waɗanda Allah subhanahu wataala da manzon shi suka bayyana mana cewa duk wanda ya bar sallah to ya kafarta manzo Allah ya ce alhadul ladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara alƙawarin da ke tsakanin mu da kafirai shine sallah duk wanda ya bar sallah shikenan ya zama arni ya kafarta da Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ya ce فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم in suka tuba suka tsere sallah in suka tuba suka bada zakka Allah ya ce ku rabu da su ku kyale su kace Allah ya kawo magana mi tsayar da sallah wata aya kuma Allah ya ce fa in tabu wa qamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din in sun tuba suka tsaye da sallah in sun tuba suka ba da zakka to ƴan uwanku ne na addini ran kaga ba su yi sallah ba ba ƴan uwanmu bane ba ko kuma Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba na'am sai waɗansu ‘yan baya suka zo bayansu suka ɓata sallah suka yi watsi da ita ba san darajar sallah ba. Allah ya ce da sannu za su haɗu da wani kwari da ake ce magayyi sai wanda ya tuba. Haji. Wanda bai tuba ba to Allah subhanahu wataala zai jefa shi a cikin wannan katon kwarin da cikin wutar jahannama. Wata aya kuma Allah ya ce wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun bone ya tabbata ga masu yin sallah waɗanda suke ramkana daga sallarsu kuma Allah ya ce ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum minal musallin me ya kawo ku cikin wutar saqar wutar jahannama suka ce ai ba mu daga cikin masu yin sallah ba mu yi sallah ba kaga farkon laifinsu da suka faɗa a cikin wutar jahannama kaman kaman kamar duniya ce yan kaso in suka shigo duba ko in ya shigo ana tambaye shi musamman aka ga yana ta kuka da bacin rai me kawo ka yan kaso za su tambaye shi me kawo ka in suka ji abin ba wani bane kake kuka sai wani ya wanka mamaki Suka shiru. Daga nan za su rike taka su rike taka. Ma gaba wani mutum ka kashe, ka zo kai ta mutane kuka. To jahannama ma ana fadawa ciki, qalu lam nakum minal musallin. Za a tambaye su ce ai ba mu daga cikin masu yin sallah. Da haka dai babban zunubi ne mutum ya bar sallah a wurin mafi yawan malamai ba kafiri ba ne bai kafirta ba mai hita daga addinin musulunci bai nan cikin musulmi a wurin kaɗan daga cikin musulmi suna ganin cewa ya kafirta ya kamata a kashe shi shi ma yana shiga cikin mi waɗanda jininsu ya halitta a zubar da shi Allah ya kiyaye mu malam ya ce rawahul bukhari wa muslim imamul bukhari da imamu muslim suka rawaito wannan hadisi mana wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara Amin.
na'am sallah ta yi mutum ya mance yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah cikin zama na tayya na farko ko ya sallah sallah ta yi ka mance baka yi sunna ba na'am
yanzu da babu yanzu da babu shugabanci na wasu na musulmi ana tsaya ɗaya da haɗi
ya ce wa yanzu a zamanin da muke ciki babu wato yin aiki da doka addinin musulunci ko ana iya tsaye da haddi to za a tsaye da shi dama shugabanni ne ke tsaye da shi ba mutanen gari ba ba malamai ba ba almajirai ba shugabannin ƙasa su ne suke tsaye da shi su ne waɗanda waɗanda suke ma shari'a a cikin wuraren shari'a su ne za su tsaida maka wannan dokar tun da ba su yi shi kenan abin da nake na malamai shine irin haka ai ta gayya ana gani kawai karambani ne da shishigi a cikin haƙƙin shugabanni ka ce kai za ka kartar da hukunci
wannan shi na tambaya cewa mutum zai iya zuwa ma, kasuwa don shi wani addu'a ta shiga kasuwa kawai don zai samu lada ba zai samu na komi ba
wai ko ya halitta mutum ya shiga kasuwa dan kawai ya addu'a shiga kasuwa ba komai za sai dan dai ya addu'a ya dawo kuma ya halitta mu ya halitta shi. ba ga sayyidina abdullahi dan umar ba shiga kasuwa yake ba dan ya sai komai dan ya sallama kawai assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum sai ya kewaye kasuwar madina ya dawo gida ba abin da yake sayi zai samu lada ko ba samu kuma ka shiga kasuwa kana sa kawar ka ta dama ta hagu ta shigo kai addu'a kuma sai ka juyo ka taho lada za ka samu na'am wannan kuma ce mutum shi na iya yin raka a biyu kafin ya hito da gidan shi ko kuma in ya shiga cikin gidan ko da lokacin da ba an hana ba ka hana sallah ai ba a sallah sai masallaci kada ya halitta kai sallah ko ko mutum ya halitta in ya hita daga gidan shi ya raka a biyu ko kuma in ya shigo cikin gidan shi ya raka a biyu ko da lokacin da aka hana sallah ne saboda me? ba a sallah a lokacin da aka hana sallah sai cikin masallaci a cikin gidanka komin kake so kai sallah in dai lokacin ba a sallah to ba a yi in ka ka saba ma Allah kuma Allah ba zai baka lada ba amma masallaci shine za ka shiga dan ka zamna shi ma ko cikin masallaci ba a yin nafila haka nan kawai ka shiga kawai kai nafila lokacin da aka hana kana tarewa ka hito ka taho ka ba a yi au sai in zama za kai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dayan ku ya shigo cikin masallaci kai ya zauna sai ya yi raka'a kaga in zama za kai in kawai ka shiga kai wani abu ne ba na zama to ba ka nafila in dai lok bayan la'asar ne ba ko kuma lokacin da rana take tsakiya bata karkata ba kamar sha biyu da yan mintuka kaɗan bata karkace din nan ba to ba a sallah ko ina kake ba ka yin sallah sai in zama za kai shi ma masallaci amma cikin ɗakinka cikin hilin gidanka cikin shagonka ka shanye da tafi kana so ka zanna a lokacin da aka hana sallah in zamanka nan shago ne ba masallaci ba ne amma masallaci shi ne wanda manzala ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci kaji to kada ya zauna har sai ya sallaci raka'a guda biyu na'am
wanga yana tambaya cewa zikirori da ake yi sahi da maraice wajen la ilaha illallah sau ɗari ce mun- idan mutum ya yi goma ya yi daidai koko eh wadoyi da ake da safi ko da marice la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so dari in mutum ya goma yayi yayi domin goma ma sun zo ai in ka yi so dari yayi in ka samu kai so goma ma ya isa na'am wani ya rubuta hadisi yana tambayar manzo Allah ya ce gaba da jinin al'ada idan ya samu kaya manzo Allah ya ce ta hutu ta hutu shine ki wanke shi kuma ta qursu bil ma'i sannan ki cuda shi da ruwa kuma tambahu sannan ki matse shi kuma tusalli fi sannan ki sallah a cikin shi wannan shine ma'anar hadisi wallahu ta'ala alam kike nan tambayo to bara a kira sallah mu kira. ba mai tambaya wanda yake da tambaya mutum uku haka sai ya tambaya tambaya guda mana.
To.
Kasu ana sallakawa wani ya ce kowa ya zo shigo ya yi sallah ba sai a da wanda ake sallakawa.
to
Ta bi ta zo.
kuskure ne, ba a sallar ba kowace sallah ba a inda sai da mi sai da arwalla
Ta yi sallakawa ba sai da wanda.
ina ya samu an taba sallah ba arwalla Ta bi ta zo.
ko dai a yi da alwala ko kuma a yi da taimama in babu shi kenan ganewa ne mai ba farilla ce amma in mutane sun tare ta sauka ta zama fardu kifaya inna salata ala aljana'iz indana fardu kifayati la ala al'ayyan lalle sallar gawa a wurinmu farilla ce ta kifaya ba farilla ce ta kowa da kowa ba idan mutum goma suka haɗu in mutum biyar suka je su yi sallar gawa sun ɗauke mu biyar ɗin shi ne kawai ba dole ba ce ba dole ce akan kowa ba dole ce akan kowa in ba a yi ba da an ce mutum ya rasu to duk musulman da suke wannan unguwai ko garin gaba ɗaya dole su mai sallah amma da an samu mutum ishirin talatin sun ce su yi sallah shi ne duk garin marari sun ɗauki ba ya ka je mardu ba dole da wanda ya je su ya yi sallah ba in ka sace muku motuna gaba ɗaya kuma ya zau saboda haka wani wani in yaje sallar gawa ne ya ga wasu da na haushi yake yi ba su tawo a yi sallah da su rishin sana addini ne. waɗannan da suka yi tsaye ko sahu guda aka samu shikenan sun ɗauke mu saura illa dai kawai ana son yawan mutane ko manzo Allah ya faɗi mutum arba'in kawai aka samu mutum arba'in masu tauhidi waɗanda suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah to sai ishi mutum to wannan masallaci na mar wanda ake sallar gawa mutum arba'in yake ɗauka ya cika ɗari nawa yake ɗauka tsara ka ba daidai ba ne na ba akwai wani to Allah ya sa mu dace Allah ya biya mana bukatu mu na kai da ka sa mu cika da imani yawa ga abin da dama nake jira to akwai a asusun marayu da muke tattara kuɗi a wurare daban-daban da muke karatuttuka a wannan nan makarantar mu ta nan sai Burja an samu jika 176 Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya mu kowa bukatar shi sai imamu malik wancan masallaci na bakin hoto ikwal wadata shi kuma an samu jikka saba'in da ɗaya shi ma Allah ya saka mu kowa da alkhairi sai markaz yan kasuwa shi nan sau ɗaya muke karatu kuma mutanen gaskiya yan kaɗan ne amma alhamdulillah Allah ya saka da alheri an samu jikka goma sha uku gewaye ne haka kawai bai wancan mutum talatin muke karatun da su in ma sun kai talatin ne kaga alhamdulillah ya yi kokari ko Allah biya kowa wannan karatun ya dade tun ba wannan masallacin da ya kasuwa muke yi shi tun tun ya kasuwa ma babu kowa nan wurin tun dai bilsis muke wannan karatun amma dai kuma hakan haka nake son shi da yan kwarorin mutane saboda kan matsa mu kaina Allah ya saka mu kowa da alheri sai masallacin Abu Huraira wanda ke bisa hanyar hilin koko wanda muke karatun rana ni kuma an samu jika hamsin da hudu Allah ya saka da alheri sai masallacin Morga an samu jika ɗari da goma sha biyu shi ma Allah ya saka mu kowa da alheri sai masallacin mufida an samu a jikka 61 da rabi masallacin mufida Allah ya saka da alheri masallacin ko gidan na sala kuma shi ma nan mutanen da muke karatu da su su ma dai ba su wata haka nan sun yi gudun mutum 30 shi ma sati so ɗaya ne muke yi shi ma tun dai milisi su muke karatu cikin shi to su kuma nan sun haɗa jika takwas da rabi gaba da abin da aka samu an samu jika ɗari shidda da ‘yan tammayi ko kuma ‘yan daloli sama jika ɗari shidda muka samu wannan karan Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma a cikin wannan jika ɗari shidda an ɗauki jikka ɗari hudu da tamanin an raba ma uwayen marayu ranar lahadin nan da ta wuce muka tara su su arba'in da takwas muka raba masu jikka ɗari hudu da tamanin kowace mace aka ba ta jikka goma goma ina an raka jikka ɗari da ishirin ciki muna fatan allah subhanahu wa ta'ala abinda kowa ya bada saboda tausaya wa marayu allah ya saka mai da alheri kuma allah ya yi mai matsalar shi kuma Allah ya sa mai cikin sikilin kyawawan aikin shi ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya kara mana kwarin gwiwa ya kara mana wadata ya kara hore mana abin da za mu badawa domin shi domin da abin da ka bada din nan shi ne naka shi ne za ka ɗauka ya amfane ka kabarinka ya amfane ka hilin tashin alkiyama kuma ya maka jagora ya kai ka gidan aljanna wannan da kake riƙewa kana ci kana sha dole ne kana buƙatar shi amma shi ba naka bane shi na duniya ne na ƙasa ne na bayan gida ne na bawali ne kawai shi ke amma dai kuma ɗan adam yana so kuma Allah bai haramta mashi ka ci ka sha ka ci mai kyau ka sha mai kyau Allah bai hana ka ba saboda matsayinka na ɗan adam ragagge da kana so ka ci nama mai kyau ka sha lemu mai zaki ka sha madara mai daɗi ka sai wani gato mai daɗi ka sai wani wane ne mai daɗi duk kana so ka sai wani askaram ɗinka mai sanyi daɗi mai wani irin daɗi na musamman kuma ba ana ka ba ka yi wannan kuma ka ba Allah Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka mance rabanka na duniya to ka samu wani motan ka mai kyau wanda ake sai da 'yan miliyon ka sai abinka ka rinki yawo tunda kana da wadata ba hana ka ba ka sai wata motar ka ta miliyan ɗari na hawa abinka duk ba a hana ka ba in Allah ya maka wadata sai kayanka masu kyawu amma dai kuma in ana sara a zan ƙiribin bakin gatani in ana bikin duniya kuma a yi na lahira da in ka ci duniya ka kuma ka ci lahirarka in ka yi shagali ka kuma ka ba Allah in ka ba Allah kanka ka ba ka sani cewa ba Allah zai amfana da abun ba Allah zai aje maka shi ne ranar alkiyama ya ce kaga sadakar da kake yi Allah ya sa mu dace Allah ya kara mana kwarin gwiwa Allah ya kara mana imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kare da duniya lahiya Allah ka yayi mana duk matsalolin mu gaba daya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka raba mu da zaman banza Allah ka raba mu da zaman kashe wando Allah ka kawo mana kasuwa mai albarka ka kawo mana aiki mai albarka Allah ka ba mu rayuwa mai albarka marasa lafiyan mu suna nan ko suna gida ko suna asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ka ji kansu da gafara Allah ka sa su huta Allah ka kyautata makwancin su Allah ka mai da kabarin su dausayin aljanna kada ka mai da kabarbarin su zaman tora mukan wuta Allah ka yabe musu ya Allah ka gafarta musu Allah ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ƴaƴan mu kanana da manya Allah ka shirya da su shari'a addinin musulunci Allah ka raba su da shedanun mutane da aljannu Allah ka kare su daga masharranta Allah ka kare su daga masu makirci daga masu kaidi ya Allah Allah ka kare su daga waɗanda za su raba su da tarbiyya ya Allah waɗanda za su raba su da shari'a ta Allah ya Allah Allah muna roƙon ka kare su daga gare su ya Allah Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka mana karshen duk bala'o'in da suke samun mu ya Allah Allah ka mana maganin su ya Allah Allah ka taimaki jami'an tsaron mu ya Allah Allah duk wani mugu azzalimi Allah ka mana maganin shi ya Allah duk wani mugu kasur guma azzalimi da yake zalunta bayan ka ya Allah Allah ka kawo karshen shi ya Allah Allah ka dankwashe shi ya Allah Allah ka kawo karshen zalunci shi ya Allah ka kare mu daga zalunci da azzalimai ya Allah Allah ka kare mu daga bala'in gida da na daji ya Allah Allah bala inda suke ma mutane sata a cikin irin wannan yanayi na sanyi ya Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka sa su bari ya Allah Allah ka kame musu hannayen su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka dora musu wannan aiki da suke ba mai kyawu bane ya Allah Allah ka ba su mafita mai kyawu ya Allah ka ba su aikin yi da kasuwanci masu albarka Allah ka yafi mana ya Allah ka yafi mana sunubban mu gaba da ya Allah Allah ka gafarta mana su ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya wanda muke karantawa Allah ka sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu ya Allah Allah ka kawo aiki mai albarka ka kawo kasuwa mai albarka Allah ka kawo saukin rayuwa ya Allah da abin da zamu hidda kudin mu mu sayi shi ya Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah Allah ka sa ya sauki ya Allah kuma Allah ka budo koyon alherin da zamu samu kudi mu sayi ya Allah Allah ka wadata mu ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.